إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين في قبل كراتين لمكي أولا لتايم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ساتي دي قبات منفار كرنت باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة بابي وليكي بيان القناعة yarda da abin da Allah maɗaukake ƙaddarawa mutum na arziki ko mun karamcin shi sannan da kame kai sannan da tattali a cikin rayuwa sannan ciyaswa hakanan cikin ciyaswa sannan kuma zargin roƙo ba tare da larura ba idan ba mance ba mun tsaya akan hadisin Amr bin Taglib radiyallahu anhu sannan za mu tashi akan hadisin Hakim قال المؤلف رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعوم وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر malin ci an samu wani hadisi daga hakim ɗan hizam wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce lalle annabu wanda tsirayen Allah da mucin su ƙara tabbata gare shi ya ce aliyadul uliya khairun min aliyadul sufla hannun da yake sama wanda yake badawa shine mafi alkhairi da hannun da yake ƙasa wanda yake karba nan muka ga falalar kyauta da sadaka game da wanda zai karba mai badawa shine mafi alkhairi ga wanda yake karba wabda biman ta'un idan kuma za ka bada ka ciyas to ka fara ciyas da wanda nauyinsu yake kanka na ɓangaren ciyaswa da abin da ya kama da haka kama daga mahaifa mata ɗiya da dangi wanda suka zamanto na kusa wanda Allah madaukake dora ma nauyinsu a kanka to idan ka tashi ba da wani abu su ne suka yi cancanta ka ba su wa khairu sadaka an zahar zina kuma hiyayyar sadaka da mutum zai yi ta bayan wadata a lokacin da mutum ya wadatu ya yi saura sai ba da nauyin da Allah madaukake ya dora mashi ya sabke shi ba wani haƙƙi wanda yake kan shi wannan a wannan matsayi dai sadaka ita ta yi waman yasta'if waman yasta'fif yu'ibbu Allah dukkan wanda yake neman kame kanshi daga wulakantar da kanshi da roke-roke to Allah madaukake zai kamar da kanshi waman yastagni wanda yake neman wadatuwa yughnihi Allah Allah madaukake yake wadatar da shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma lafazin wannan na Imam al-Bukhari ne lafazin Imam Muslim ya zo a takaice shi yasa malam yace akhsar yayi takaituwa وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga abu sufyan wannan alkunin shi ke sunan shi sakhar bin harb sakhar dan harb wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutuncin shi su kara tabbata gare shi yace la tulhifu fil mas'ala kada ku tsananta a cikin roƙo have shi ne ka tsananta yanzu ka roƙa gobe ka roƙa shi ka roƙa fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da Allah babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai roƙe ni wani abu fa tukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'a wannan roƙon da yayi ya fitar mishi wani abu daga gare ni in ba shi wani abu dalilin wannan roƙo da yayi wa ana lahu kare alhali ne ina kyamar wannan abin da ya roƙa roƙon wannan da ya na yi kyamar shi na ba shi ba don jin daɗi ba fayu barakallahu fi ma a tsaitu bayan da za yi Allah ya mai albarka a cikin abin da na ba shi da ba ka gani mas'ala ma na roƙo in ba larura ba bai dace ba duniya mumuni ya zub da mutuncin shi kawai ya rayu a kan roƙo ba da amfani rawahu muslim imamu muslim ya fitar da shi sai in larura ce kuma kamar yadda za mu gani a hadisan da za su zo gaba وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن سمونا حديثي دقا بابا عبد الرحمن الكنيشني سنن عوف بن مالك الأشجعي عوف بن مالك الأشجعي وان يرجع الله تكارة تبتا قريش قالت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة من كسن شيء وجم مزا الله وند سيرا الله دامن شيء ستار تبتا غريش مو ترى كمو تقص كمو بقي فقال سيتي ألا تبايعون ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu ba za kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ba wa kunna hadithi adin bi bai'a kuma mu mu kasance mun kasance faran shiga ne na wannan bai'a da zami shine alwashi da yarjejeniya wa kunna qad bai'naka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka ce mun ma mu bai'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala thumma qala nam qala ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a kuma mubaya'a abusa kad za ku bautawa Allah madaukaki kadda ku sake ku bautawa wani Allah sai kawai Allah madaukaki na'am thumma qala ala tubayyi'una rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ba wa basatna aydiyana wa qulna sai muka shimfida hannuwanmu muka ce قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مبايع مزالة صلى الله عليه وسلم فعلى ما نبايعوك أكم مزام ما ونا مبايع قال على أن تعبد الله ذاكم مبايع أني أبو ساتي وذاك بوتا وألا مدوككي شكدي ولا تشرك به شيئا kada ku sake ku hada bautar shi da wani kowane ne shi yasa da yazo nakira ta zo akan siyakin nahyi sai zaman to ta ummu ta ga me komi da abin da za a ce kuma bayan Allah madaukaki ne to bai cancanci cin bauta ba was salatil khams za ku mun mubaya'a ne a tsatsai da salloli guda biyar wa tuti'u sannan kuma ku bi ku yi biyayya ga Allah da manzo ga shugabanninku a cikin abin da ba saban Allah madaukaki ba ne wa asarra kalimatan khafifatan wazala sallallahu alaihi wasallam sai koyi wata ilma magana karkadan shine yace wala tasalun nasa shay absa kummun mubaya'a absa kadda ku roki mutane ko mene banda roko kaga wannan sai kore wata kissa da mutane suke cewa wannan arne ne zai musulunci kice dan Allah shi a musulunci abu ɗaya ne yake so a mai rangwame a kan shi aka ce menene yace bara ni dai bara eh bara ba aka ce to da babbata daga cikin musulunci na'am shi a wurin shi kaskanci kuma tabbata haka nan ne ko ina ma kaskanci sai larura ta kama qala wala tasalun nasu shay kadda ku roki mutane komi falaqad ra'aytu ba'd ulaika an-nafr Abdurrahman yake cewa na ga wasu shashin wannan mutane yasqutu sautu ahadihim bulala ɗayan su za ta fadi wanda suke kora dabbobi da ita fama yasalu ahdan yunabilu iya ba wanda yake roƙon wani ya miko mai wannan bulala in iya sama sai ya sabko ya ɗauki bulala shi saboda yawan tsananin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda zartar da wannan mubaya'a da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi qala la tazalu almas'alatu bi ahdikum mas'ala batta gushewa ga ɗayan ku roko bayya gushewa ga ɗayan ku hatta yalqa Allah ta'ala har sai ya gamu da Allah madaukaki walaysa fi wajhihi musnatul lahmi kuma babu a fuskar shi daidai da tsoka guda duba ku gani ce mutum kawai aikin shi kawai roƙo ya tattara da ya rayu ta dukiyar mutane gobe kiyama zai zo kawai kashi ne a fuskar shi babu tsoka kuma da an ga alama an san wannan maroƙi ne na mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi al-muz'a afwan قال بضم الميم وإسكان الزاي أو ميم ضم أو زاي سكون وبالعين المهملة كما دا عين ودا باتا دا القطعة شيني ونتسوكا ينكي محمد بن صالح الأسيمين رحمه الله العلامة ياي أن تعليقي أكن wannan bayan an batu maganganu kada faman kalkashin da yace فمن أخذه بس... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن هزام اليد العليا خير من اليد السفلى سيتي اليد العليا هي يد المؤتي itace hannu wanda yake badawa wal yadu sufla hiya yadu al-akhidh shine hannu wanda yake karba wal mu'ti yaduhu khairun min yadi al-akhidh kana hannun mai badawa ita ce mafi alkhairi ga hannun da mai hannun mai karba li'anna al-mu'ti faukal akhida akhidi domin mai badawa iya bilbishin wanda yake karba fa yaduhu hiyal ulya kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam eh hannun shi sai ta kasance ita ce madaukakiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqsama hakim bin hizam billadhi ba'atha nabi sallallahu alaihi wasallam bil haqq Allah yas'ala ahadan ba'da shay ba'da shay hakim wancan hadisi yayi rantsuwa da wanda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hannun shi shine Allah madaukaki yayi rantsuwa da cewa ba zai taba roƙon wani abu ba wani abu qala ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi la azna la arzu arza ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika dunya wancan hadisi da gabata da ƙarshe ce wa zakar mu'allifu rahimahullahu haditha abdullahi bin amr bin umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa allaha wa laysa fi wajhihi musnata lahmi muz'ata lahmi ya'ti wa laysa alayhi illa izam taluhu amama an-nas yawm al-qiyamah zai zo kiyama babu komai a fuskar shi sai kasusuwa da suke motsawa suke jujjuya gaban mutane ranar kiyama nas'alullah al'afiya mala yace muna roƙon Allah madaukaki waraka da kiyayewa wa hadha wa'idun shadidun yadullu ala tahrimi kathrati su'al mala yace wannan narkon azaba ne mai tsanani wanda yake nuni a bisa haramcin yawan roƙo wali hadha qala al-ulama dalilan haka malamai suka ce la yahillu li ahadin an yas'ala shay'an illa inda darurati bai halitta ba wani ya roƙi wani ya roƙi wani abu sai wajen larura kawai idh tarra al-insan idan mutun ya matsu ba yanda zai yi wala ba'sa an yas'ala babu laihi ya roƙa amma an yas'ala lil umuri al-kamaliyyati li ajli an yusabiqa an-nas fima yaj'aluhu fi baytihi mala yace game da mutun ya tambayi ya roƙi mutane game da al'amuran kamaliya abinda ba larura ba ne ba wani misali kyalkyali na kayan ɗaki da wasu abubuwa daban wanda ba larura ba ne ba su da ake ce alkamaliya li'ajili an yi sabiƙar nasa don su yi ya yi rigayi da mutane a yi gasa da shi da mutane fi ma ya ja'alhu fi baiti na abin da zai sanya a gidan shi fa inna hadha la shakka fi tahrimi malai ce wannan babu makawa babu shakku a game da haramcin shi wala ya hillu lahu an ya'khudha shay'an bai dace ba bai halitta ba gare shi ya dauki wani abu hatta zakka ko da zakati inda da sunan wannan abu ne sai bai halitta bai amshi zakka walau a'tiyaha fala ya'khudhu li infaqiha fil umur al kamaliyat ko da an bashi to kai ya karbi wannan zakka saboda yi irin wannan ayyuka kyalkyalin daki wanda ba na larura ba allati la yazidu minha illa an yusawiya yusawi qannas wanda ba abin da zai dada mashi a cikin wannan kawai sai dai yayi takara da mutane ayi gangan geto wa yumarihim kuma yayi ka musu jayayya da gori wa amma shay'u daruri fala ba'sa bih amma al'amari na larura na rayuwa na ci da sha na sutura to wannan babu laihi game da shi wallahu a'lam Allah madaukaki shine mafi sani قال المؤلف رحمه الله وعرف وعن وعنه an samu wannan hadisi hallau daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace wa huwa ala al-minbar alhali iya kan minbari wa dhakara sadaqa wa ta'affufa an al-mas'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sadaka kuma ya ambaci kamewa game da roƙo ya ce aliyadul uliya khairun min aliyadul sufula waliyadul uliya hiya almunfiqa wa sufula hiya sa'ila wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce hannu madaukaki shine mafi alkhairi ga hannun da yake ƙasa kuma hannun da yake daukake shine wanda yake badawa na ƙasa kuma shine min na hannun mai tambaya متفق عليه وانا حديث امام البخاري ده مسلم سكتده وانا ابي هريره رضي الله عنه قال الا ان سامو wannan hadisi daga Abdurrahman bin Sakhar mafi rinjaye maganganun malamai Abu Huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajaha roƙo karta ce da keta wadda mutum yake karta huska shi da ita mai yasa ya karci huska ya yaki huska shi to roƙo ya gane na ma'abucin shi a huska illa an yas'ala rajulu sultanan aw fi amrin la budda min sai dai in mutum hukuma zai roƙa domin ita hukuma ita take da ɗauke da nauyin shi da kulawa da al'amarin shi to in ba wannan ba sarki ko galadima ko waziri ko wani wanda yake da mulki ko shugaban ƙasa ko gubernar ko prefet da sauransu dai duka wanda Allah maɗaukake ba shi mulki to in ba wannan ba zai roƙa to kuma sai in abin da ya zama to larura ne babu makawa حديث من أبو هريرة نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce man sa'alan nasa takassuran fa innama yas'alu jamra fal yastaqil aw liyastakbir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda yake roƙon mutane saboda ya tattara kuɗi yayi arziki kamar yadda muka ga mafi yawancin mabarata a wannan zamani ka ga mutum iya ƙunshi ɗaruruwan kuɗi cika ɗari hudu ɗari uku ɗari kai la'alla dala biyar ce kada ya aljihun kai zo ya matsa don allah a taimaka ka hudda ka bashi baka da komi alhali a gindin shi akwai dukiya bal ma a gidan da shi la'alla akwai awaki da shanu da tumaki garken awaki da shanu da tumaki to mai irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake tambayan mutane roki roƙon su dukiya domin ya tara fa inna ma yasalu jamra ba abin da yake roƙo sai garwoshin wutar jahannama fal yastaqil ko dai ya rage yayi dan kadan aw yastakthir ko kuma ya yawaita ya yawaita roƙo ta gare ta rage gare shi shi da ya sani ko dai ya bari ya rage ko kuma ya yawaita ga dai masakamakon shi ba abin da yake roƙo sai garoshin wutar jahannama wai ya zubilla sai hadisin samura shi ne muka karanta ko amma karanta ta muka yi abi huraira ko muka karanta hadisin samura قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga samura dan jundub wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajul wajha roko ya gane wanda mutum yake ya ga fuskar fuskar shi da ita illa an yas'ala ar-rajulu sultana sai dai in mutum wani mai milki ne zai roƙa aufi amarin labudda min ko kuma a cikin al'amarin babu makawa sai ya roƙa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wani hadisi wa qala hadisun hasan sahih yace hadisi ne mai kyau kuma ta wata hanya sahihun ingantacce ne ta wata hanya qala al-kaddu al-khadashu wa nahwu karta da keta da abin da ya kama da haka sai mu dauki wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda da Allah ta kara tabbata gare shi qala wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda da Allah ta kara tabbata gare shi ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mace su kara tabbata gare shi ce man asabatuhu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusad faqatuhu ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda bala'i ya sabka a gare shi wani bala'i ya same shi kuma wannan bala'i na shi ya sabkas shi akan mutane kenan bai runguma Allah ba sai ya fara neman mutane akan su yaye mai wannan bala'i ba Allah ba lam tusaddu faqatuhu to wannan bala'i Allah baya toshe shi ya budewa kanshi kofar wannan bala'i wa man anzalaha billah kuma wanda ya sabkar da ita ga Allah madaukaki ya maida al'amuran shi ga Allah Allah ne ya kawo kuma Allah zai yayi bal ma idan yayi istirja'i yace Allahumma ajirna fi musibatina wa khlifna khairan minha Allah sai canza mai wannan ya bashi mafi alkhairi ya gare man anzalaha billah fa yushiku iris yayi saura yushiku Allahu la iris yayi saura Allah madaukaki ya bashi arziki ajilin arziki a gaggauce au ajilin ko kuma da jinkiri a wani lokaci rahu abu daud abu daud ya fitar da wani hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau qala yushiku bi kasril shin yushiku bi kasar shin awa shin kasra ay yusri'u na'am yayi gaugawa iya gaugautawa na'am wallahu alam abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada na'am lokaci yayi taliki kira eh lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada na muke kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk